الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan safiya ta ranar asabar sha uku ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da talatin daidai bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da goma ga watan daya shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na adab ko kuma mu ce littafin loga mai suna makamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala a wancan sati wato mun gama makama ta goma sha uku don haka darasinmu kai tsaye a yau insha Allahu zai tashi farkon makama ta goma sha hudu ita ce almakiya wadda ake dangana ta zuwa wato ummul qura ita ce makka قال المصنف رحمه الله تعالى المقامة الرابعة عشرة المكية هكذا يقول makama ta goma sha hudu wadda ake kiranta wato almakiya haka na haris ibn hammam haris dan hammam ya yi hikaya annahu qala shi yake cewa na habutu min madinati salami li hijjatil islam na zabura daga birnin Bagdad saboda yin hajji ta musulunci madinatu salam suna ne daga cikin sunayen Bagdad domin birni ne wanda yake mai tarihin gaske birni ne wanda yake ya kunshi manya-manyan malamai daga cikin malaman addini kamar yadda musamman akwai littafi da khatib al-baghdadi ya yi tarihu bagdad wanda duk malamin da ya shiga da wanda ya fita da wanda ya taka rawar a zo a gani idan ka leƙa wannan littafi insha Allahu ta'ala za ka samu bayaninsa ita ce ake ce mata madinatu salam sai ce li hijjatil islam saboda hajjin musulunci nan kana da fuska biyu ha'un ƙin in ma kai masa wasali sama ko kai masa wasali ƙasa wannan duka ya inganta a harshen larauci walillahi ala nasi hajjul baiti ko kuma walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya jingina hajji zuwa musulunci yace hajjin musulunci domin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bukari da muslim riwaya ta abdullahi dan umar falamma qadaitu bi aunillahi tafafa lokacin da na cika attafafa ayyukan hajji bi aunillahi da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala domin lafazin alƙaba'u a harshen larabci yana zauwa ma'anar al'itimam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa'iza ƙabaitun manasikakum idan kuka cika ayyukanku na hajji lafazin attafas ma'anarsa shine datti na jiki ma'ana farce da wani gashi wanda mai hajji yake gusar da shi bayan gama hajjinsa shine ubangiji ta'ala yake cewa thumma liyaqdu tafasahum wali yufu nuzurahum wali yatawafu bil baitil atiq an gane ko don haka kenan ma'anar shi a nan da can da yace thumma liyaqdu tafasahum sannan su cika ayyukansu na hajji domin duk lokacin da kaga mai hajji ya kai gaye haddin da zai yanke farce ya aske gashi na jikinsa to ayyukan hajji sun cika abin da ya rage kawai dan kaɗan ne illa kasancewar sauran kwanuka na mina wato da za a yi jifa kuma sannan da ɗawafin wada shi ne sai ya ce fanan ma ƙabaitu lokacin da na cika attafasa ayyukan hajji bi aunin lahi da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala wasta bahatu ɗiba warrafasa na halitta ma kaina shafa turare warrafasa da tarawa da iyali an gane ko da tarawa da iyali domin waɗannan abubuwa ba sa halatta ga mai hajji sai lokacin da ya cika hajjinsa lafazin arrafas a harshen larabci wato dukkan wani abu wanda yake mai muni na faɗa wanda ake nunin a bayyana a fito hili da shi don haka ma'anarsa shine tarawa da iyali shine ubangiji ta'ala yake cewa uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum kuma ga ya can faman farraba fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj arrafas a cikin wannan aya fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj ya dauki ma'anar tarawa da iyali kuma ya dauki ma'ana dangane da dukkan wata faɗa mai muni wadda bata dace a ce mai haji ko mai umra ya zo da ita amma can uhilla lakum lailata siyamin rafasu abinda ake nufi da arrafasu a nan shine tarawa da iyali kamar yadda shine ma'anarsa a nan yace wastabahatu diba warrafasa na halitta ma kaina shafa turare da tarawa da iyali sadafa mausimul khaifi ma'amana saif yake cewa matattara ta haifu mina mausim shine wato wurin taro don haka aikin haji baki ɗayansa ake ce masa mausim an gane ko yake cewa wurin taro na haif haif wato suna ne daga cikin sunayen mina akwai masallaci na musamman wanda ake ce masa masjidul haif shine haifu mina ga ya can cikin tun a farko in kaman wannan cikin wannan ishiriniya ne yake cewa khalilai ya ujabi wannan bil muhassabi wanzila wala tabgiya ala khaifihi mutahawwila mutahawwala shi ne yake cewa sadafa mausimul khaif yake cewa wurin taro na khaifu mina sai yayi dace da ma'amanar saif wato tsananin kuna wanda yake na zafin rana fastabhartu sai na nemi taimako liddarura wato saboda larura bima ya ke harar zahira dangane da abin da zai kiyaye ni wato kuna ta garjin rana lafazin zahira wato shine garjin rana ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa min zahirati wa min ba'di salati isha falasu auratin lakum al-zahira shine garjin rana lokacin da ta zafafa shine yace fastabhartu ma'ana nayi tattali na nemi taimako darura saboda abin da yake ban makawa bima yaki da abin da zai kare ni da harrab zahira kuna ta garjin rana fa bainama ana tahta qirafin ma'arfuqatin zirafin yayin da nake karkashin wata khaima tare da abokai waɗanda suke kyawawa an gane ko ziraf jam'i ne na zarif wato wanda yake kyaukyawa mai hankali mai ɗabi'u waɗanda suke tatattu lafazin abdiraf wato shine khaima kamar yadda ɗarfa yake cewa ra'aitu bani gabra a layun kirunani wala ahla haza ka tsirafin mu'ammadi abdiraf wato ita ce khaima yake cewa fa bainama ana yayin da ni nake tahta tsirafin karkashin wata khaima ma'arfuqatin tare da abokai zirafin waɗanda suke masu hankali wa qad hamiya wa hasba yake cewa tanda ta tsakonkwani hakika ta zafafa alwaɗis wato ita ce tanda me yake anan wai kuna ta tsakonkwani shine yake kamantawa da tanda domin babu abin da ya kai tanda zafi abin da ake cewa tanda sawa'an abin da ake gasa burodi ko kuma abin da ake gasa wato waina ake soya waina duka ana ce masa tanda an gane ko murhu kenan wa qad hamiya wa qisul hasba yake cewa tsakon yake cewa waɗis wato tanda ta alhasba tsakon kwani yake cewa wa qad hamiya hakika ta zafafa wa a'ashal hajiru ainal hirba garjin rana ya sanya idan hawainiya ya yi dindimi alhirba ita ce hawainiya mun wuce da shi a cikin banat su'adu idza hajama alaina shaykhun mutasa'si'un wani dattijo wanda yake mai duku-duku wato sai ya mamaye mu suna cewa ta sa'asa'a shaikhu ma'ana irin tafiya ta tsoho da yake yin duku-duku ya tuluhu fatan mutara'ri'un ya ce wani saurayi mai kuzari na biye da shi fasallama fasallama shaiku taslima adibin aribin wato dattijan sai ya yi sallama irin sallamar malami wanda yake mai hankali وحاور محاورة قريب يميدا مغانا إرن ميدا مغانا تموك سنجي لا غريب بابا قوبا فأعجبنا بما نثر من سنده sai aka ƙayatar da mu dangane da abin da ya watsa min sindihi daga cikin shirinsa lafazin asin wato shine zare wanda ake shirya kayan ado a cikinsa gwanagwanai da da zinare da makamantansu wa ajibna minin bisatihi qabla basdi muka yi mamaki dangane da sakewarsa kafin bashi hanya kafin a shimfiɗa masa tabarma wato da ya zo ma bai nuna bakunci ba wa ajibna muka yi mamaki minin bisatihi dangane da sakewarsa qabla basdihi kafin a shimfiɗa masa hanya wa qulna lahu muka ce masa ma anta kai ko wane ne anan yayi amfani da lafazin ma domin ma a harshen larabci ta atili ghairul aqil tana zawwa ga wanda yake ba hankali ba tare da cewa wani lokaci tana zawwa ga mai hankali kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba kaga anan man qaba lakum tare da cewa ita man ita ce take zawa ga mai hankali amma wani lokaci ana amfani da ita ga mara hankali kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba a cikin jinsi na mai hankali babu mai tafiya akan kafa hudu a jinsi na 'ya'yan adam babu wanda yake tafiya a kan cikinsa in dai ba wanda ubangiji ta baraka wa ta'ala ya kaddara masa tawaya ta halitta misali kawai gurgu don haka kenan a nan shine sai ya yi amfani da wannan sai ce ma'anta kenan matsayinsa a nan man'anta kai kowa ne ne wa kaifa wa najta yaya ka shigo cikin gidanmu wa masta azanta baka nemi izini ba alwuluj ko kuma al'ilaj shine shigar da abu cikin abu alwuluj kuma shiga shine yake cewa yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil layl wa kaifa walajta yaya ka shigo cikin gidanmu wa masta'azanta baka nemi izini ba faqala sai ce amma ana fa'afin kusan da cewa ni dai mabaraci ne lafazin afin wato mufrad ne na al'ufa kar mu manta mun wuce da shi a makama ta sha uku ya mau'ila al'ufati ya mafakar mabarata wa ƙwalibu is'afin ya ce ni mai neman taimakawa ne mai neman taimako ne wa sirru durri ghairu kafin yake cewa ɓoyayyen tsananin da nake tare da shi ba a ɓoye ba yake abu ne wanda yake ba ɓoyayye ba duk wanda ya ganni wato ya san mabukaci ne ina cikin hali wanda yake na talauci wan nazaru ilayya shafi'un ni kafin wato kallo na yace shine mai ceto na kuma shine mai wadatar da ni dangane da waninsa ma'ana kallon da zaka mu wannan kallo shine mai ceto na wanda zai kai a taimaka mu kuma ya wadace ni ba sai na yi bayani cewa ga halin da nake ciki yace wa amma linsiyabun ladhi alika bihi lirtiyabu yace ku sani dai silalowar da nayi zuwa cikin gidanku wanda kokonto ya ratayi da shi kuna ganin cewa yaya zan kaɗo kawai na shigo cikin gidanku ba tare da neman izini ba yace fa ma huwa bi ujabin yace wannan ba abun mamaki bane alinsiyab wato shine tafiyar maciji in saba yansabu insiyaban kar mu manta mu wuce da shi a cikin makama ta farko fansaba fiha ala gararatin yace fa ma huwa bi ujabin yace ba abun mamaki bane izma alal kurama'i min hijabin yace mutanen kwarai masu kyauta ba su da shamaki duk lokacin da ka zo gidansu kawai in ka shiga ɗauka za a yi a baka ba maganar sai ka biyo ta kanwa ne izma alal kurama'i min hijabin babu wani shamaki akan mutanen kwarai masu kyautatawa fasa alanahu sai muka tambaye shi annaha ta da ilaina ta ƙaƙaye shirye zuwa gare mu wane ne ya nuna masa mu wa bi mastadanna wa bi mastadanna alaina da wani abu ne jagora zuwa kanmu ma'ana ya zame masa jagora har ya kawo shi gare mu faqala sai ya ce inna lil karami nashiran tamimmu bihi na fahatu yake cewa ita kyauta wato tana da wani ƙanshi wanda na fahatuhu tashin ƙanshin tamimmu bihi wato ke ba da labari dangane da shi an gane ko yanda turare yake ta da ƙanshi in iska ta kaɗa to haka shi ma mai kyauta ba a ɓoye ba yake a wajen jama'a domin ba kowa ba ake masa kyauta ya ɓoye an gane ku shi ne sai ya ce wa turshidu ila raudihi fauhatuhu wato bugawar ƙanshinsa ita ce take shiryar da jama'a ila raudihi zuwa dausayinsa fastadlaltu bi ta'arruji arfikum ala taballuje urfikum yake cewa saboda haka sai na yi jagora bi ta'arruji arfikum da tashin ƙanshinku ala taballuji urfikum a bisa haskakar kyautarku wa basharani taballu'u rangikum yake cewa bugawar ƙanshinku na turarenku wa basharani shi ya bani labari albishir bi husnil munqalabi min indikum wato da kyaukyawar majuya daga wajenku lafazin nafahat da fauhat da ta'arruj da tabawu dukkansu ana amfani da su akan tashin ƙanshi dukan kusan ma'anarsu ɗaya an gane ku tabawwu shine tashin ƙanshi shine yake cewa idza qamata tabawwa al misku minhuma nasima saba ja'at bi rayyal qaranfuli hakanan ta'arruj hakanan fauha hakanan nafha yace fastakbarnahu hina izin allubanatihi lokacin nan sai muka bincike shi dangane da bukatarsa an gane ko lubana ita ce bukata jam'usa shine lubanat yake cewa linatakaffala bi i'anatihi don mu lamunce dangane da taimaka masa faƙala sai ya ce inna li ma'araban lalle ni ina da wata bukata ma'arab mufrad ne na ma'aribu waliya fiha ma'aribu ukra wali fataya maɓaraban ya ce ɗana kwa wato shi ma yana da abin neman shi nashi daban nawa daban kowa buƙatar ta kawo shi daban ce faƙulina da sai muka ce masa kilal maramai ni sayuko ba kowane ɗaya daga cikin abin neman nan naku da sannu za a biya wakila kuma saufa yarba kowane ɗaya daga cikinku da sannu zai yarda ya gamsu dangane da taimakawar da za a masa walakin al-kubra al-kubra sai dai walakin al-kubra al-kubra ko kuma walakin al-kubru al-kubru an gane ko walakin al-kubra al-kubra yace sai dai babba shi zai fara babba shi zai fara gabatar da bukatarsa wannan igra'i ne al-kubra al-kubra faƙala ajal sai ce kwarai da gaskiya yi kyau haka lafazin ajal bi ma'ana na'am wa man da hassaba al-ghubra yace na rantse da ubangijin da wato ya shimfiɗa ƙasan bakwai lafazin al-gubr jam'i ne na gabra al-gabra ita ce wato ƙasa ra'aitu bani gabra a layin kirunani talakawa su ne ake ce musu bani gabra ثم وصب للمقال yake cewa sannan sai ya zabura domin faɗa kalmun shaɗi minal iqal kamar wanda aka kunce daga cikin akala wa an shada ya rera waƙa inni mur'un ubdi abi ba'dal waja watta abi wa shuqqati shasi'atun yaqsuru anha kababi wa ma ma'i kardalatun maqbu'atun min zahabi فهيلتي مسدة وهيرتي تلعب بي إن ارتهلت راجلا خفت بوائد أدبي وإن تخلبت عن الرفقة ضاق مذهبي فظفرتي في صعود وأبرتي في صببي وأنتم منتجأ الرجي ومرمى الطلبي نهاكم منهلة ولن هلال السهب وجاركم في هرم ووفركم في هرب ما لاذ مرتاء بكم فخاف ناب النوب ولاستدر آمل هباءكم فما هبي فلأطفوا في قصتي وأحسنوا منقلبي فلو بلوتم إيشتي في مطعمي ومشربي لساءكم ضر الذي أسلمني للقرب ولو خبرتم حسبي ونسبي ومذهبي وما هوت معرفتي من العلوم اللخبي لما أترتكم شبهة في أن دائي أدبي فليت أني لم أكن أرضيت ثدي الأدب فقد دهاني شؤمه وأقني فيه أبي yace inni mur'un yace ni mutum ne ubdi abi wanda aka hallaka mun taguwa ta ba'adal waja bayan falfaci ta abi da wahala alwaja wato shine ciwo na kafa saboda tsabar tafiya don rashin takalmi innin ru'un ni mutum ne ubdi abi wanda aka hallaka mun taguwata ba'adal waja yake cewa bayan falfaci wata abi yake cewa da gajiya wa shukkati yake cewa tafiya ta shasi'atun yace mai nisa ce an gane ko walakin ba'udat alaihim shukka ashukka ita ce almasafatul ba'ida tafiya mai nisa wa shukkati tafiyata shasi'atun yace mai nisa ce khababi sassakata ya kusuru yace na takaita an ha gabarinta ba yanda za a yi duk sassakar da nake da ba yanda za a yi ta iya yanke tafiyar da nake da nihi wa ma ma'i kardalatun yace daidai da ƙwayar komayya matsubu'atun abin kerawa mai zahabi na zinari wa mama'i babu tare da ni ma'ana daidai da dala babu tare da ni fahilati dibarata munsaddatun ya ce abin toshewa ce wa hairati ɗimuwata tal'abubi tana wargi da ni inirta haltu rajilan in har na labta akan dugadigaina khibtu a khiftu dawa'il aqabi yace ina jin tsoron abubuwan da ke kai mutum zuwa ga halaka ma'ana in har na tafi akan diddige na to ina tsoron halaka an gane ko rajil wato shine dan tafiyar kafa jam'unsa ga yacen rijalan wa abin fil nasi bil hajji ya atuka rijalan ko kuma ka ce ar-rajulu wato shine jam'i ne na rajil kar mu manta ga ya can wastafiz alaihim wastafiz man istata minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika jam'i ne na rajil shine yace inirta halatu in har na lauta rajilan halin ina mai tafiyar kafa kibtu yace ina tsoron dawa'il aqabi abubuwan da ke kai mutum zuwa halaka wa in takhallawtu idan kwa nayi jinkiri anin rufqati gabarin abokan tafiya baka mazhabi yace matafiya ta za ta kuntata ba zan iya tafiya ne kadai ba fa zafrati yace huci na fi su'udin yana cikin ɗaukaka wa abrati hawaye na fi sababi wato yana cikin kwarara lafazin zafra wato shine huci ga yace mai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sami'u laha tagayyuzan wa zafira ga yace kuma lahum fiha zafirun wa shahiq fa zafrati yake cewa huci na wato fi suhudin yana cikin ɗaukaka wa abrati hawaye na fi sababi yana cikin kwarara wa antumu kuka ku ne muntaja urraji wato makiyaya ta mai kauna wa marmar balabi ku ne manema ta abin samu duk wanda yake son ya samu abin bukata to ya fake zuwa gare ku muhakumu yace kyautar ku munhallatun yace mai kwarara ce walan hilalar suhubi yace wane kwararar wato gizagizai as-suhub jam'i ne na sahab yace wa jarukum makwabcinku fi harami wato yana cikin kiyayewa wa wafrukum yake wa wafarukum tarun dukiyarku fi harabin tana cikin yakewa kowa mabukaci zawa yake a ɗauka a jinƙa masa wa wafarukum tarun dukiyarku fi harabin tana cikin yakewa wa jarukum yake cewa mala da murta'un bikum wato razananne bai taɓa fakewa ba da ku fahafa ya ji tsoron laban nuwabi wato hira ta musibin zamani na wato shine hira haƙuri kenan na can wannan waɗanda suke na gaba yake cewa annuwab ita ce kuma jam'i ne na na'iba musibu kenan wa nastadarra aminun hiba'akum aminun mai guri wanastadarra bai taɓa neman tsiyayar hiba'akum kyautar ku fama hubi ba a ɗauka ba aka bashi lafazin alhiba ita ce kyauta fama hubi ba a yi masa kyauta ba yake cewa fan'afifu ku tafsasa fi kissati dangane da labari na wa ahsinu mun qalabi ku kyautata ma majuyata ma'ana ku yalwata mu falau balautum ishati da kun jarraba rayuwa ta fi maba'ani dangane da abinci na wa mashrabi da abin sha na lasa'akum durrin lazi aslamani lil kurabi durri wato tsanani na allazi wanda aslamani ya miƙa ni lil kurabi zuwa hannun bakan ciki lasa'akum da ya bakanta muku rai walau khabartum hasabi da kun jarraba darajata wa nasabi da dangantata wa mazhabi da addini na an gane ko kun tabbatar da cewa ni musulmi ne wa ma hawat ma'rifati da abin da sani na ya tarar da shi min al-ulumin nukhabi na ilimi waɗanda suke zaɓaɓa lama ataratkum shubhatun yace da wata shubha bata bujiro muku ba fi anna da'i game da sanin cewa cutata da kunci na adabi wato shine na adabki na ma'ana abin da ya kai ni wannan matsayi kasancewar an wayi gari abin da na sani kawai shine ilmul adab a yau kuma ba shi da kasuwa yace falaita anni daman ma a ce ni lam akun ban zamanto ba urdi'tu an shayar da ni sadayal adabi wato hantsar ilimi wanda yake na adab tunda ya yi tasgaru a yau baya kasuwa faɗar da hali shu'umuhu ya ce haƙiƙa shu'uncinsa wato shine ya ruhuni an gane ku faɗar da hali shu'umuhu yake cewa shu'uncinsa shine ya ruhuni ya cutar da ni wa aqani fihi abi yace mahaifina ma saboda shi ya kyamace ni faƙulna da hu sai muka ce masa amma anta ka san da cewa kai faƙad sarrahat abiyatuka bi faqatika baitittukanka haƙiƙa sun bayyana dangane da talaucinka wa aɓabi naƙatika da hallakar taguwarka wa salumɗika da sannu za mu ɗora ka ma yuwassiluka abinda zai sadar da kai ila baladika har zuwa garinka tamama arabatu waladika mecece buƙatar ɗanka faƙala lahu sai ce kun ya bunayya kama kama abuka ya kai ɗana tashi ka miƙe an gane ku tashi yadda mahaifinka ya tashi wa fubi ma nafsika bayyana duk abin da ke cikin ranka la fubba fuka kar Allah ya sanya bakinka ya yi wulgagun fanahaba nuhuba lababali lilbirazi wato sai ya zabura irin zaburar sadauki domin hutu na hutu a fagen daga wa aslata lisanan kal'ababin jurazi ya zare wani halshi wanda yake mai kaifi kamar takobi wanda yake ce da jini na wuce an gane ko takobi mai zarcewa dangane da duk abin da aka sara shi ne ake ce masa aljuraz wa aslata ya zare lisanan halshi kal'ababi tamkar kansakali aljuraz wanda yake ce da jini na wuce wa'an sha'a ya ƙudu ya saƙo waƙa yana faɗa ya sadatan fil ma'ali lahum mabanin mashida wa man idza na bakabu bil qamu bi daf'il makida wa man yakunu alayhi mazlul kunuzil atida أريد منكم شواء وجردة وأسيدا فإن غنى فرقاق به توار الشهيدا أو لم يكن ذا ولا ذا فشبأة فريدا فإن تأذرن ضرا فأجوة ونهيدا فأهدروا ما تسنى ولو شظا من قديدا وروجوه فنفسي لما يروج مريدا والزاد لا بد منه لرهلة لبعيدة وأنتم خير رهد تدعون عند الشديدة أيديكم كل يوم لها أياد جديدة وراهكم وسلات شمل السلات المفيده وبغيتي في مطاوي ما ترفد ما ترفدون زهيدا وفي أجر وعقبى في سكر بها